بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي ci gaba da karatun da muke a wannan yammaci na juma'a daren asabar na wannan littafi cikin wannan littafi mai albarka kashfu shubahat sharhi na na al'allama Muhammad bin Salih al'Usaimin rahimahullahu ta'ala. Yau muna 27 da Juma'ad al'akhira hijira mazala Sallallahu Alaihi na da 1441 wanda ya daidai da kwanan wata 16 ko ga biyar 21 na miladiya na da wata na biyu kenan na biyu miladiya na da 2020 sati da ya gabata mun tsaya akan mas'ala inda malam ya ce wa hadha wa jawabun jayyidun sadid bayan can shahi na 40 daga sama ya ce hadha amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyirahu an yughayyira ma'ana sannan ya ce wa ma zakarta li wa ma zakarta li ayyuhal mushrik min alqur'ani aw kalamin nabi sallallahu alaihi wa sallama la a'rifu ma'na ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سديد nan sama yake cewa haza amrun muhkam wannan al'amari ne wanda ya zamanto ƙwararre wanda aka ƙware a kan shi bayyinun bayananne la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'ana ba wanda zai iya canza ma'anar shi kuma bayanin wannan gabata gabata wa ma zakarta li ayyuhal mushrik kai abinda ka ambata mun kai wannan mushriki min alqur'ani na dalili daga alqur'ani au kalam Allah ko da magana manzo Allah au kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ko magana annabi wanda sai ya Allah da amincin su kara tabbata gare shi la a'rifu ma'ana ban san ma'anar shi ba walakin sai dai akwai abu daya aqtau anna kalam Allah la yatanaqad na tabbata cewa magana Allah ba ta warware juna abinda Allah madaukaki ya faɗi tabbatacce ne Allah baya zuwa ya yi magana kuma ya warware ta sai dai in abin da ya shahi shahi hukunci ne shi kuma wannan abu ne daban amma a samu cin karo a cikin magana Allah madaukaki baya yi wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah abu na biyu Allah maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam batta safawa magana Allah madaukaki a nan ƙarƙashin wannan ne mala ya ce wa haza jawabun jayyidun sadid wannan ba da amsa ne mai kyau sadid datacce a ƙarƙashin taliki ya ce ƙauluhu rahimahullahu can ƙashin safha ƙauluhu rahimahullah wa haza jawabun sadid wannan ba da amsa ce datatta ya ne ƙaular insani li khasmihi ana nihin faɗan mutum ga abokin jayayya shi anna kalaman lahi ta'ala la ya tanaqabu magana Allah maɗaukaki batta warware juna wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wa sallama la yukhalifu kalaman Allah kuma haka maganan manzo sallallahu alaihi wa sallama batta sabawa magana Allah maɗaukaki domin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayya furici da san rai face duk abin da zai wani a cikin shari'a addini wahayi ne daga Allah madaukaki wa annal wajiba raddul mutashabih ila al muhkam abin da ke wajibi ga mutum shine ya maida abin da ya zamanto akwai rikita na ayoyi ya zuwa abin da ya zamanto ƙwararre ne Allah maɗaukaki ya yi bayanin shi ƙarara fahaza a jaba bi jawabin sadid wanda ya faɗi wannan ya ba da amsa amsa da tatta ai sada limahallihi wanda ya dace da bigiran shi la yumkin li ahlin an yunaqidahu bayyayuwa ga wani ya warware shi aw yurda alaihi ko kuma ya maida murtani ma yanquduhu abin da zai warware maganar shi fa hadha li'annahu kalamun muhkam mabniyun ala dalilain mala yace wannan kuma domin cewa wannan magana ta kahu ne absa dalili guda biyu as-sam'i dalili na sauraro ayoyin alkur'ani da suna manzala sallallahu alaihi wasallam wannan su da ake cewa al-adilla sam'iyya dalilai na nafsi wal aqli kuma da dalili na hankali wanda kwalluwa ce za a sa tunani ne za a sa kan shi a fahimce shi wa ma kana kadhalika fa innahu wajibun la yumkin li ayyi mubtilin an yanqudu idan abin ya kasance haka nan ne kenan wajibi ne sai kasance tilas ne bai yayuwa a samu wani wanda mabannaci wanda zai lalata wannan abubuwa ya warware shi mas'ala ce wadda ke da ga dalili daga alkur'ani mai girma da suna mazala sallallahu alaihi wasallam tabbatata a hankalce in ka auna abun haka nan ne ta wata hanya wanda zai zo ya warware wannan hukunci ko mas'ala kenan bai yayuwa sai koma ya ce walakin la ya fahamuhu illa man wafaqahu Allah sai dai ba kowa yake fahimta wannan ba sai wanda Allah madaukaki ya datar da shi fala tastahil bihi to kakkai sakaci da shi fa innahu kama qala ta'ala domin kamar yadda Allah madaukaki ne yake cewa wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hazzin azim ba kowa ba ne wanda yake samun tabi'a mai kyau ba wanda zai ɗora ran sha'absa abin da take ƙi sannan bai bi dokoki na Allah maɗaukaki ba kowa ne ba wanda za a saba mashi ya kyautata ya yi haƙuri ya taushe zuciyar sha'absa abin da aka saba mashi illallazi na sabaru sai wanda suka taushe zuciyarsu absa abeban da suke ƙi wa ma yulqaha illa zu hazzun azim ba wanda yake samun wannan sai ma abocin rabo mai girma shine rabo ya kasance rabo ne na nan duniya sa'ada jin dadin duniya wal akhirah da jin dadi na lahira kalkashin wannan ne mala yace wa qawluhu walakin la yafhamu sai dai bai ya fahimta shi wama kana na'am yani anna hadha al jawaba لا يفهمه إلا من وفقه الله فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ba wanda yake fahimtar wannan sai wanda Allah madaukaki ya datar da shi ya kwaranye daga zuciyar shi ko hankalin shi fitina ta shubuha abinda za a kawo shi da a cikin a rikita dan a zo a rudin mutane su bar addinin su wannan shi da ake cewa shubuha wa fitnatu shahawat kuma da fitina ta shawa thumma istadalla lidhalika biqawlihi ta'ala sannan malan ya fada ya kawo hujja da fada Allah madaukaki da yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru cikin surat fussilat aya ta 35 ay ma yuwaffaq lidaf'i billati hiya ahsan ba wanda ake datar da shi da ture abinda mumuna da abin da yake kyau illal ladina sabaru sai wanda suka yi hakuri na'am qawluhu wa amma al-jawabul mufassal yanzu game da bada amsa wadda ta zamanto za a yi dogon bayani can mai da murtani ne a dunkule yanzu kuma malam ya kawo kaso na biyu na mai da murtani abinda ya zamanto za a yi shi bayani karara qala qawluhu rahimahullahu azza wa jal amma aljawab almufassal game da ba da amsa wanda za a yi dogon bayani har zuwa ƙarshe li'annal jawaban awwal kana mujmala domin ba da amsa na farko ya kasance a dunkula ne ya ruddu bihi al-insana ala kulli shubha da irin wannan dalilai ne mutum zai mai da martani amsa kowace irin shubha in ta zo thumma hunaka jawabun mufassal sannan kuma akwai mai da ba da amsa wanda ya zamanto za a yi dogon bayani ai mumayyaz ba'dahu an ba'd wanda yake bambanta shashin ce zuwa shashi bi haythu tudfa bihi shubhat kullu wahidin bi ainiha domin da irin wannan ne za a mai da murtani akan shubha kowace da dalilinta daban-daban fa idza qala lil mushrik laka al mushrik idan wani mushriki ya ce ma ana la ushriku billah yace ni ban na shirka da Allah bal ashhadu an la annahu la yakhluq bal na tabbata cewa ba wanda yake halitta wala yarzuqu ba wanda yake arzitawa wala yanfa'u ba wanda yake amfanaswa wala yadurru babu wani wanda yake sanya cuta ya cuta illa Allah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما من محمد wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi bai mallaki ba ga kanshi wani amfani ko abin ko cutarwa fadlan amman dunahu sallallahu alaihi wasallam koma bayan ma a ce wani zai amfanar da wani wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi kabdul qadir yani ibn musa jelani kama wanda zai dogaro da abdul qadir musa dan musa jelani duk da cewa an samu sabani a cikin sunan mahaifin shi kamar yadda mala ya ce ala khilafi ala khilafin fismi abi amsa sabani da aka samu a cikin sunan mahaifin shi kana min kibar zuhad wal mutasawwifin wannan ya kasance na daga cikin manya-manyan malumai wanda suke tsantsanin duniya suka gujewa duniya wal mutasawwifin wanda suke bin tariqa ta sufiyanci sai dai ba irin wannan ba wanda muka samu aka samu sundumo a cikin kanmu da irin wannan yene su sufiyancin su ba irin wannan ba ne ba irin wanda aka samu ba na kada kada da bige bige da tsalle tsalle wuri da sanat 471 a a hijira tana da 471 bi shelan a wani gari wanda ake ce mai shelan kuma ya rasu hijira tana da 561 a Baghdad wa kana hanbaliyyul mazhab ya kasance iyabin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal wa hadha huwa at-tauhid mala yace kuma wannan shine tauhidi fa hadha shubhatun yalbis biha kaga wannan mushriki ya kawo tauhidi tsantsa ko to amma da mene ya kawo shi cikin wani yanayi wanda zai rikitar da mutum sai ya ce ma walakin naha shubhatun dahida la tufidu shay'an sai dai wannan shubha ce wadda ta zama toro ga zazza dahidatun wadda ba ta da matsayi la tufiduhu shay'an ba abinda za ta kara mashi na'am can sama ya ce walakin ana muzunibun bayan ya kawo ya tabbata da cewa mazala sallallahu alaihi wasallama bayya arzuta bayya raya dukan komai da komai Allah ne yake yi sai kuma daga baya ya zo ya warware abin da ya faɗi daga sama sai ce walakin sai dai ana muzunibun ni mutum ne mai zunubi wasalihuna lahum jahun inda Allah su kuma nagartattun bayi suna da wani matsayi wajen Allah maɗaukaki suna da kwarjini wajen Allah maɗaukaki wa atlubu min Allah bihim ina roƙon Allah ne da su suna tsanantu da su maimakon ne in kai tsaye in roƙi Allah maɗaukaki in kusanta zuwa ga Allah maɗaukaki sai ga a'a shi gara ya bata kan wani kan nan wannan kuma abinda kirista ne suke kan shi manhaji ne ko aqida ce ta Kirista cewa mabiyin Kirista ba zai iya bar roƙon Allah madaukaki kai tsaye ya gafarta mishi sai ya bi kalkashin fada sai ya bi karkashin babban malami wanda zai je ya duka ya ce a gafarta min ya ce na gafarta ma shi kuma ya roƙi Allah Allah ya gafarta mashi musulunci bai san haka ba babu tsari tsakanin Allah maɗaukaki da bawan shi da ɓangaren neman tuba ne da abin da ya kama da haka da neman arziki je kai tsaye ɗauki Allah maɗaukaki kan zunubin da kai Allah maɗaukaki sai ka neme shi gafara sai gafarta ma ba sai ka je wajen wani malami ba ka ce roƙa min Allah Allah ya gafarta ma musulunci bai san wannan ba to sai wannan mushriki sai kawo irin wannan ya ce ai mutanen ƙwarai annabawa da manzanni da waliyai suna da matsayi wajen Allah maɗaukaki shi yasa na je wajen su na roƙe su roƙa min Allah su gafarta min dan su suna kusa da Allah madaukaki kai ma ba abin da zai hana ka kasance kusa da Allah madaukaki abu ɗaya ne kawai ka ji tsoron Allah madaukaki kai tauhidi ka zama wali domin haka Allah madaukaki ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun suwane ne alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani cikakken imani kuma suka ji tsoron Allah to wannan auliya'ullah ne waliyan Allah madaukaki ne fa jawabuhu nam wa atlubu min Allah bihim ina roƙon Allah da su kamar yadda mushrikai suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa lokacin da za a ce ku dan me kuke bautawa wannan gumaka sai ce ai mu ba abin da yasa muke bauta musu sai dai kawai dan su kusatar da mu ga Allah madaukaki kusanta su fa jawabuhu idan mushriki ya gaya ma irin wannan ba da amsa shi bi ma taqaddama zaka bashi amsa ne da abin da ya gabata wa huwa shine anna alladhi qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muqirruna bima dhakarta cewa kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe su sun tabbatar da abin da ka tabbatar abin da ka wadi su ma haka suke wadi wa muqirruna bi anna awthanahum la tudabbir shay'a sun tabbata gumakan su basa tahiyar da komi wa inna ma aradul jaha ba abin da suka so sai kwarjinin su was shafa'a da ceton su waƙra alaihi ma zakar Allahu fi kitabihi wa waddihu mala yace dai ya kama irin wannan bayani ka karanta mashi alqur'ani mai girma da kamai bayanin wannan kalkashin ɗaya malam da yace qawluhu walakin ana mudhnibun har zuwa ƙarshe ila hadha baqiyatu kalamin almushbah mushbih ko sauran zancen wanda ya kawo mai rikita ne wanda zai kawo zance a rikice fa ajibuhu bi anna ma zakarta huwa ma kana alaihi almushrikuna alladhina qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine ka baka ambata mishi cewa abinda ka wadi shine abinda mushrikai suke kan shi wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su wastabaha dima'ahum ya halittar da jininsu wani sa'ahum ya halittar da a kama matansu a muwalahum a kama dukiyoyinsu walam yugnihum hada tauhidi shay'a irin wannan tauhidi bai amfanar da su da wani abu ba sannan na biyu qauluhu waqra alaihi ma zakarahu Allah ta'ala fi kitabi ka karanta mashi abinda Allah madaukaki ya ambata a cikin littafin shi wa wadihuhu كما بيانش يريد بذلك أن تقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه من توحيد الألوهية يعني هن ككرن تامش أبند الله مدوككية أنبتا أتكين القرآن ميجرما بانجرن توحيد الألوهية فإنه جل وعلا domin Allah wanda ya ɗaukaka mai buwaya ya ɗaukaka ya buwaya ya ɗaukaka abda a fihi Allah maɗaukaki ya yi dogon bayani mai ƙayatarwa a cikin shi wa a'ada ya kunkuma da wa karrara hallo ya sake kunkumowa min ajili tasbiti ba don komai ba saboda wannan tauhidi na uluhiyya ya tabbata a cikin zukatan bayan shi fi kulubin nas wa iqamatil hujjaji aw hujja alaihim kuma hallo dan ya tsaida musu hujja ranar kiyama faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa ma arsalna min qablika min rasulin bama aiko ba wani manzo gabaninka illa nuhi ilayhi face sai mun mun yi wahayi ya zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya da cancanta sai ni insha Allah madaukaki fa'budun to haka nan ne ku kadaitar da ni da wannan bauta shine Abdullahi da Abbas ke cewa duk inda ka gani a cikin Alkur'ani Allah ya ce fa'budun bi ma'ana fawahiduni ba wai bautar kadai ba a cikin bautan ma ka kadaitar da Allah madaukaki da ita tunda mai yiwa Allah ya ce fa'budun ku bauta mun mai yiwa wani ya bautawa Allah ya bautawa wani Allah ko amma ya zamanto an kadaitar da shi shikenan an kange waccan bauta ta koma bayan Allah madaukaki wa qala ta'ala haka Allah madaukaki yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ba halarci mutum ba jinsi na aljani da mutum jinsi na mutum kawai sai dan bauta wannan ita ce babban munuha ta halittar mutum da aljani shine su bautawa Allah madaukaki su kadaitar da shi da bauta wa qala ta'ala haka Allah madaukaki yace shahidallahu annahu la ilaha illa hu lalle Allah maɗaukaki ya tabbata cewa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka mala'iku su ma sun shaida da shaidawa Allah maɗaukaki sha babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa ulul ilm haka nan ma'abuta ilimi su ma sun tabbata sun shaida cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah qa'iman bil qist wanda yake tsayuwa da adalci Allah maɗaukaki la ilaha illahu babu abinwa bauta da gaskiya sai shi al-aziz mubwayi al-hakim mai hikima a cikin halitta shi da shari'a shi wa qala ta'ala haka Allah madaukake yace wa ilahukum ilahun wahid allanku ilahun wahid shine Allah daya tilo babu nabi shi la ilaha illahu babu abinwa bauta da gaskiya da cancanta sai shi ar-rahman wanda rahmashi ta yalwaci kowa da kowa a duniya ar-rahim wanda rahmashi take banci mumine kada a lahira wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa fa iyaya fa'budu ni kadai za ku bautawa sai ka wannan shine malamai suke cewa uslubul hasr bai ce ba fa'budun iyaya sai ta iyaya ni kadai za ku bautawa ila ghairi zalika ila ghairiha min al-ayat al-kathira yazuwa kuma bayan wannan ayoyi ayoyi masu yawa addallatu ala wujubi tauhidillahi azza wa jal wanda suke nuni a bisa wajibcin tauhidin Allah kadaitar da Allah madaukaki da bauta fil ibada a cikin bauta fi ibadatihi a cikin bautar shi wa annahu la yu'badu ahad siwahu cewa kuma bai halitta ba a bautawa wani kuma bayan Allah madaukaki fa idan tana'a bizalika idan mutumin da kuke jayayya da shi ya yarda da haka ya amince bizalika fa hadha huwa al-matlub wannan kuma shine munuha ba wai kawai dan kai kai ba a'a ya fahimci cewa babu wanda abin da yake kan shi kuskure ne ba gaskiya bane ba, ne ba. ya fahimci cewa ga abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yaƙi wannan mutane ya yaƙe su da irin ra'ayin da yake kan shi kinan ba ra'ayi bane bane kirki kuma ga dalilai daga alqur'ani sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in lam yaqtani idan kuma bai yarda ba fa huwa mukabirun to wannan kawai mai girman kai ne mu'anidun mai tsaurin kai ne yasduqu alaihi qaulullahi ta'ala fada Allah madaukaki ta cancanta akan shi Allah madaukaki yake cewa wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suka yi jayayya akan gaskiya duk da cewa zukatansu ta tabbatar da haka nan zulman ba dan komai ba saboda zalunci wa uluwa saboda neman daukaka da girman kai fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka lura kai tsokaci yaya mugun ƙarshen masu ɓanna zai kasance fa in qala idan yace nam قال واقرا عليه ما ذكره الله تعالى في كتابه فان قال اذن يتي هؤلاء الايات نزلت في من يعبد الاصنام ما لا يتي هؤلاء غالبا abinda baya hankali ana ishara da shi da hadhihi wannan ayoyi nazalat fi man ya'budu al-asnam zai ce ma ai wannan ayoyi da ka ambata sun sabka ne akan wanda suke bautawa gumakai kai كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام to yaya zaka sanya nagartattun bayi kamar gumaka am kaifa taj'aluna al-anbiya asnama ta yaya zaka sanya zaka sanya annabawa kamar gumaka dan an roke su ceto qala fa jawabuhu bima taqaddama ba da amsa da abin da ya riga ya gabata ne a kalkashin wannan ne kala mala yace fa'in ƙala ha'ula'i wa'annan idan ya ce wa'annan ya ne ahalun shirk mashallah fa'in ƙala ha'ula'i idan wannan ma'abuta shirka al'ayatu na zalat fiman kenan ba ishara ba ce bai zuwa ayoyi ya yi ishara ne ya zuwa mushirkai idan mushirkai suka ce hadhihi al'ayatu wannan ayoyi na zalat fil mushrikina ta sabka ne akan mushrikai allazina ya'buduna al-asnam wanda suke bautawa gumaka wa ha'ula'il awliya laysu bi asnam su kuma wannan waliyai ba gumaka bane fa jawabuhu bima taqaddama ba da amsa akan wannan da abin da ya gabata ne ai min anna kullu min man abada ghayra Allah faqad ja'ala ma'budahu wasanan cewa dukkan wanda ya bautawa kuma bayan Allah madaukaki to ya sanya wa ya sanya wannan abin bautar shi gunki ne fa ayyu farq baina man abada al-asnama wa abada al-anbiya ina bambancin ga wanda ya bautawa gumaka kuma ya bauta da wanda ya bautawa annabawa wal auliya da waliyai ina bambancin babu domin bauta haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne ba na kowa ba iz innal jami'a la yughni shay'an an ibadati domin dukkan su an abidi domin dukkan wanda ake bauta kuma bayan Allah madaukaki bayya amfanar da wani abu ga wanda suke bauta musu gobe kiyama za a yi bara'a za su yi tabbata kowa ya kaurace ya yi bara'a da abinda wasu ake bauta musu za su barranta da wanda suke bauta musu qala fa innahu zai ce إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله كلها لله idan ya zamanto mushirkai kafirai sun shaida sun tabbata da tauhidi na bangaren ayyukan Allah maɗaukaki gaba ɗaya domin tauhidin rububiya shine tauhidi na ayyukan Allah maɗaukaki wa annahum ma aradu mimman qasadu illa shafa'a kuma za su ce abin ba abin da muka so ga wa'annan bayi nagari sai kawai mun nihi neman ceto ne walakin arada an yufarriqa bain fa amalihim wa fi'lihim baina baina fi'lihim wa fi'luhu baina fi'lihim wa fi'lihi bima zakara yaso ya bambanta tsakanin aikin su da aikin shi da abin da ya ambata fadhkurullah to ka ambata mashi annal kufara minhum man yad'u al asnam ka ambata musu cewa kafirai daga cikin su akwai wanda suke bautawa gumaka wa minhum man yad'u al awliya a cikin su akwai wanda suke roƙon waliyai alladhina qala Allahu fihim wa'anda Allah madaukaki yace a game da su أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك وأن تنس وأن الذين يدعون وأن تسكروكوه يبتغون إلى ربهم سنا نيما دوانا روكونس يزوى أبنجز الوسيلة ساننتوا أيهم أقرب وانيني وأن زي كسان شاكوسة دا الله مدوككي da abin da yake nema ya kusanta da shi wajen Allah madaukaki qala wa yad'una isa bin maryam sun kasance suna roƙon isa dan maryam wa ummuhu da mahaifiyar shi maryam wa kad qala Allah ta'ala kuma tabbat bayan Allah madaukaki ya ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa Isa alayhi salam al-masih bai kasance ba dan maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sai dai manzo ne wanda manzanni sun sun shude sun huce gabanin shi wa ummuhu siddiqatun mahaifiyar shi kuma mace ce mai yawan gaskatar da umarni na Allah madaukaki kana ya kulana ta'am sun kasance suna cin abinci ba mala'iku bane ba unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat ka kalla kai tsokaci yaya muke bayyana musu ayoyi sun manzur anna yufakun kuma ka lura yaya ne ake kaudar da su akan gaskiya ba sabon gaskiya ul ata'buduna min dunillah kace musu yanzu kuna bautawa kuma bayan Allah madaukaki ne nan Allah madaukaki mai bayanin cewa masu kiran masu bautawa mu Isa alayhi salam ko da Maryam ul ata'buduna min dunillah yanzu kuna bautawa kuma bayan Allah ne ma la yamliku lakum darran wala naf'a abinda ba zai mallaka muku ba wata cuta ko amfani ba za su iya amfanar da ku da wani abu ba ko cutarsuwa wallahu huwal samiu al'alim lalle Allah madaukaki shine as-sami mai jin abinda bayan shi suke aikatawa suke fadi al'alimu masani da ayyukan bayi ina ga lokaci ya yi halin shi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullah ha na'am والملائكة وأولو العلم ده ملائكو سما سن شيدا ده وحدانية الله مدوكك وأولو العلم ده مأبوتا إلمي قائما بالقسط wannan sifa ce ta Allah madaukaki Allah shi ke tsaye qa'iman wanda yake tsaye bil qist da adalci gaskiya da kamace ta wannan ta malamai zai ce ƙa'imina bilkis wanda suke tsayawa da adalci